بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ أخضري لنا بهذا المحضر والتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mun aje jiya inda Allah ya ce wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إن الله يالقولي wato mu musulmi da muka bi annabi isa alaihi salam allah zai ɗaukaka mu bisa ga masu da'awar kiristoci ne amma aƙida su bata dace da ta annabi isa alaihi salam ba don su musulmi aƙida su ita ce daidai da ta annabi isa allah guda ne bai da ɗalam yalid wa lam yulad walam ya kullahu kufuwan ahad to su da suka ce isa dan allah ne ko kuma isan allah ne ko maryamu allah ce allah allah ne to aqidar su bata yi daidai da ta annabi isa alaihi salamu ba saboda haka allah ce zai ɗaukaka mu bisa gare su ila yawmil qiyama suma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun fa amman ladina kafaru amma waɗanda sun ka kafirce wa'adhibhum ina azabtar da su azaban shadidan azaba mai tsanani fi duniya a nan duniya bil qatl da kashewa was sabai da kuma daurewa a bautas Allah zai azabtar da kafirai a kashe su nan duniya kuma a bautar da su wal akhirati ranar lahira kuma bin nari Allah shi azabtar da su da wuta Allah shi kiyaye mu wa ma lahum min nasirin kuma ba su da mahana waɗanda ka hana su daga azabar Allah muje وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا أما وأن سكي إيماني وعملوا الصالحات سكي كيكاون أيوكا ونوفيهم أجورهم سوكا ذا متكامسوا ladaddakin ayyukansu wato Allah zai ba su su muminai amanu wa amilu salihati kullum ƙur'ani yakan tafi da haka in aka yi magana imani kuma sai a haɗa shi da ayyuka saboda imani kaɗai mujarradin itikadi ba zai isa ba dole sai gabbai sun yi aiki wanda shi ka gwadon tabbata imanin da gaskiya shi yasa kullum Allah ya magana imani sai ya haɗa shi da amilu salihati to fa nuwa fihim ujurahum zamu ba su lada ayyukansu wallahu la yuhibbu azzalimin Allah dai wallahu Allah la yuhibbu baya son azzalimin azzalimai ba so irin wanda mutum kawa mutum ba in aka ce Allah na son mutum ma'ana Allah zai masa rahama in aka ce Allah bai son mutum ma'ana Allah zai masa azaba to wallahu la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalumai bi ma'ana Allah zai masa azaba mutai
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك المذكور وانسانك أبن أنبتا نتلوه منا كرن تاشا عليك بسجريك من الآيات ندق آيوي والذكر دا أنبتو الحكيم بحكمة أي المحكم أبن كيوتتاوى القرآن شيني القرآن wato ayoyi ne muka karanta ma da kuma wato hikimomi waɗanda a cikin alkur'ani su ne muke karanta ma a cikin wannan alkur'ani matai
إن مثل عيسى عند عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون to har yanzu sai koma ga kissar annabi isa da halittar shi ba uba sai ya yi abinda larawa ka kira almushabbahu wal mushabbahu bihi inna matsala isa haƙiƙa kwatancin annabi isa sha'anuhu wa da sha'ani ne yake ka matsala adam inda lahi wajen allah ka matsala adam kamar dai kwatancin adamu ne sha'anu adam agarabu amma sha'anin annabi adamu shine mahi ban mamaki shi annabi isa an samar da shi da uwa babu uba to wannan ya ba da mamaki kwarai to abin da ya ban mamaki annabi adamu shi da aka samar babu uwa babu uba shi yasa Allah ya ce lamarin annabi isa kamar annabi adamu ne kaga kullum wajen tashbihi ana son sifa ta ƙarhi cikin mushabbahu bihi bisa ga mushabba saboda haka da wanda aka yi ba uwa ba uba da wanda aka yi da uwa babu uba wahi mamaki mara uwa da uba to shi yasa aka kamanta lamarin annabi isa da annabi adamu alaihissalam in annabi isa na da ban mamaki mahi mamaki da gare shi annabi adamu alaihissalam to kuma kamar yadda muka sha karantowa a baya kuma irin karatutukan da muka yi cikin maulidi wato shi allah ya naɗe dukkan halit ya naɗe dukkan rayuka cikin yan uwansu bayan ya tajalli ya ce alastu bi rabbikum dukkan mu muna nan a cikin aljanna muna fi alamin zarri kaman kwarkwata rayuka Allah ya tajalli alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba muka yi shiru alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba muka yi shiru alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba ruhin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace bale kai ne ubangijin mu to kayan Allah ya kawo mu ƙasa sai ce to zan kai ku zan yi duniya zan kai ku in ga wanda zai cika alkawalin kaɗaita ni da wanda zai butulce to amma kayan in kai ku ku naɗe cikin junanku to shine sai an kai ta haɗe-haɗe kamar yadda muka faɗa wurin maulidi kowa sai ya haɗa wani ya haɗa rayuka aka yi ta haɗe rayuka to shi ruwan annabi isa da allah bayan ya hito cikin wannan ubaba sai Allah ya samu inda ya aji abi ne don Allah shi gwada shi na yi ko babu gaba shi yasa lokacin da aka zo haihuwa tai ba tsaya jiran uba ba don Allah ya aje shi ba cikin inda an ka aje sauran ba sai ya kado shi ta hannun annabi ta hannun jibrilu shi ko ya busa taguwar mahaifiyar shi sai ta haihe shi to shine inna masala isa hakika lamarin annabi isa misalin sa sha'anuhu inda Allah ka masala adam kamar sha'anin annabi adamu ne a garaba shi an mahi mamaki khalaqahu Allah ya halicci annabi Adam min turabin daga turda sun maƙala lahu sannan ya ce masa kun zamo basharan mutum ka zamo jiki fa ya kunu sai ya zamo aifa kana basharan sai ya zamo jiki to saboda haka annabi Isa mamaki yana da mamaki halitta babu uba amma mahi mamaki da gare shi annabi Adam wanda Allah gina abi ne ɗaya da laka ce kun zamo sai ya zamo ba magana uwa ba magana uba to mu
الحق من ربك فلا تكن من الممترين alhaku gaskiya min rabbika ta daga ubangijinka fi amri isa a cikin al'amarin isa wato wannan al'amari na isa gaskiya ne daga ubangijinka fala takun min almumtarin kada ka zamo cikin masu musu masu jayayya akan lamarin annabi isa mutai
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن هاجك وان دي جايا دكي أي جاد لك duk wanda ya jayayya da ya yi jayayya da kai minan nasara na daga nasara fihi a cikin sha'anin annabi isa min ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi bi amrihi da al'amarin annabi isa duk wani banasari da ya tsaya yana jayayya da kai ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam a cikin annabi isa na cewa shi dan allah ne ko shi allah ne ko uwa ta yi mata allah ce duk wanda ya tsaya jayayya da kai fakulta ka ce masa ta'ala ku taho na dawa abna ana mu kira ƴaƴanmu wa abna akum da ƴaƴanku wani sa'ana da matattakinmu wani sa'ana wani sa'akum da matattakinku wa anfusana da kanunmu wa anfusakum da kanunku wa najma ahum mu tara su sun naftahil sannan mu yi babahala aina tadarra'u mu kankan da kai fi du'a a cikin addu'a wa naja Allah ana tallahi alal kadhibin sai mu sanya la'ana Allah bisa ga masu ƙarya idan sun yi jayayya da kai to ayi mubahala su kawo 'ya'yansu mu kawo namu su kawo matansu mu kawo namu su zo da kansu mu zo da namu to sannan a zanna da su da mu mu yi addu'a kamar irin rantsuwar da mai guduma yake yi lamarin annabi isa ga yadda allah ya ce yake mu haka muka yadda to in ba haka shike ba allah shi tsine mu makaryaci allah shi la'ane shi shine mu ba halat to shine uh, allah kira ya ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam in sun jaya da kai to ayi haka sun manabtahil wa naja allah ana tallahi alal kadhibin mu sanya la'ana allah bisa ga mai ƙarya da an naƙula shi ne mace Allahumma ya Allah il'an alkadhiba Allah ka la'alci mai ƙarya fi sha'ani Isa a cikin sha'anin annabi Isa wato dama inda duk jayayya ta yi jayayya wa inna ila rabbikal munta shi yasa kullum rantsuwa da qur'ani take ƙarshen abin da za a yi don da an kai can to iyaka gudu ƙure ɗaki duk walawalar da za a yi na a faɗi hujja ko a sha aya duk yana yawan mutum ya ce bai yadda ba ko to amma da an zo ga qur'ani to an kai hukunci wajen mai shi shi ko Allah duk abin da a gaskiya bayyana zai to shi yasa ubangiji ce mu annabi Muhammad in sun ci gaba da jayayya to ayi mubahala bi anna qula allahumma il'an al-kadhiba fi sha'ani isa fa qabilu dhalika sai ko sun ka karbi hakan ga fada rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kira Fadimata Fadima radiyallahu anha وهتدنا الحسين يرنغم حسيني وقاد الحسن يجاو حسن بيده دهنونسا وعلي يمشي خلفهم shi ko sayyidina ali yana ta baya gare su annabi kenan ya zo da abna'ihi ya zo bi nafsi ko to ka gani ko to faqala manzo Allah sai ce musu ukhruju ku hito bi abna'ikum da ayyanku wani sa'akum da matattakin ku faqala lahum issisuhum sai wani malamin su su yahudu ya ce musu alimtun kun san annahu haƙiƙa shi ko a warshe ne yake huwan nabiyyu haƙƙan shi wa annabi muhammadu annabi ne na gaskiya allah zai zukira fit taurat wanda an ka ambata cikin attaura eh kun sani wanga do walawala ta muka kun san gaskiya annabi muhammadu nan shine annabin da annabi musa ya ba mu labarinsa a cikin attaura idza ba haltumuhu in kun kai mu bahala da shi rantsuwa to la yabqa nasraniyun babu wani banasari da zai saura ala wajhil ardi bisa ga huskar kasa illa wa illa wa halaka ba ce Allah ya halaka shi faraja usai sun ka sun ka koma ka gani shi ya san gaskiya eh shi yasa sadda muna kwanakin wasu shekaru da muna wa'azi a wani gari haka mu zauna sai wani malamin mu ya ɗauki ƙur'ani ya jawo ne ya jawo ɗana ya ce to mu an wakilan yan ɗariƙa ya yi rantsuwa da cewa tijjaniya salatul fatihi jawharatul kamali da duk abin da a ciki gaskiya ne kuma ya kira dukkan wani sunan Allah in ba gaskiya ba ne da ni da shi da ɗanai mun ba da kanmu Allah shi halaka munan kai tsaye haka an kai Allah so asibib biyu ana haka tambuwan ne ba wani wuri ba garkar ɗan daudu an kai na ce to masu kiran kansu su ahalus sunna kuma sun ce ɗariƙa ba ta ƙwarai ba ce ya ba su dama jibi su kawo nasu kuma in za su kawo su kawo malami don jahili ba sanin kan gado ya ba amma a samu malami wanda ya san halin Allah ya taho da ɗiya ne da mata ne mu haɗu shi ma shi haka wallahi har mun ka gama ba wanda ya taho sai lamarin mata ya fara canza suna ce to gaskiya harkar ga akwai matsala ga yan waziwa sun yi rantsuwa mun mun kiran tsuwa wai har ga ta kai ku kale su yan wazifa ai duk ba san kangaro ba wasu da kai ne shi yasa ba san yau sun kare shashace maganar karshe ba wanda ya rantse eh to haka dai ne haka da ni da ma- da tijjani na mala amadu da mala amadu shi mala amadu shi karantsuwa Shi karantsuwa.
mu a kusa gari Ku gari.
so uku ana haka amma ba wanda ya race cikin mutanen mutanen mutanen gari babu ba a samu wani dan izala da ya jara'a ba ko jahilin ba wanda ya zo subhanallah shikenan sai mun haƙi alisu mun kasa gaba da harkar mu shi ke to mu ba hala iyaka gaskiya kenan to shine maganar qisisuhum annahu ka gani malamin su ne yace kun san manzon Allah ne eh, idza bahaltumuhu la yabqa nasraniyun ala wajhi al-ardi illa wa halaka ba wani banasare da zai rage akan ƙasa sai ya halaka farja usun ka kuma alu suka ce tarakanal mubahalata mun ban mubahala mu ba za mu yi rantsuwa ba qala lahum annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu to aslimu tunda ba ku rantsa ba ku da gaskiya kenan ku musulunta kawai ku huta eh ƙalu suka ce la kuma ba su musulunta Eh, ko ba gaskiya zo su ba su so ƙala sai ce to idza idza idan uqatilukum in dai ba ku rantsuwa kuma ba ku musulunta to sai mu sai yaki da ku kenan ƙalu nusalihu ka zamu yi sulhu da kai alal mali bisa ga dukiya zamu ba da jizya fasalahu sun kai sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam ala alfai kullatin bisa ga hulla ɗari dubu biyu kulla amin kowace shekara wa talatina dir'an da da dir'u dir'u rigar sulke talatin yudunahu da suke bashe shi nisfan rabi fi safar a cikin safar wa nisfan rabi kuma fi rajabin a cikin rajab to sulhu an kai da su akan su ba da jizya tunda sun ki rantsuwa sun ki musulunta eh za a yaƙe su ka cewa batun yaƙi ba sun yarda su ba da jizya a kyale su to haka kuma an kai eh. to mu je inna hada ko إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم inna hadha haqiqa wannan lahuwal qasasu shine labari alhaqu wanda a gaskiya game da annabi isa alaihi salam cewa shi abdullahi ne kalimatun min allah subhanahu wa ta'ala wa ma min ilahin babu wani ubangiji illallah sai allah wa inna allah kuma haqiqa allah lahuwal azizu shine mabuwayi alhakimu mai hikima labarin gaskiya annabi isa ba allah bane labarin gaskiya annabi isa ba dan allah ba ne labarin gaskiya babu wani ubangiji batatan sai allah makaɗaici kuma wanda a mabuwayi kuma mai hikima Waje-
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين in ta wallawa idan suka ba da bai a aradu suka kau da kai wa inna allah haƙiƙa allah alimin masani ne bil mufsidina ga mabannata fa yujazihim kuma zai yi musu sakamako da ɓannarsu In sun ba da kai sun ba da bai sun ki imani da kaɗaitar allah sun ki imani da manzancin annabi isa alaihi salam sun ki yarda da kaɗaitar allah to allah dai ya san mabannata kuma allah zai saka musu mutahi
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ulkace ya ahlul kitabi ya ku mutanen littahi su ne alyahudu wan nasara ta'alau ku taho ila kalimatin zuwa ga wata kalima sawa'in shine daidai ai mustawan amruha wadda al'amarinta madaidaici ne bainana tsakaninmu wa bainakum da tsakaninku kalima ce wadda tsakaninmu da ku daidai take ku taho ku taho mu taro gare ta hiya ita ce Allah na abuda kan mu bauta ma kowa illallah sai Allah da ku yahudu da ku nasara da mu musulmi ku taho mu yi kai ɗai da kalima wadda a daidai gare mu duka shine kan mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'an kada mu yi tarayya komi da shi Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban kuma kada wasu mu su dauki wasu su rike su ubangizayye min dunillahi ba Allah ba kada wasu mu su dauki wasu matsayin ubangiji su bar Allah a san Allah la ilaha illallah ba in ta wallau idan kuka ba da bai in suka ba da bai a aradu sun ka kau da kai an tauhidi daga ta Allah sun kai tsayin su akan sa ma Allah shariki faƙulu ku ce an tumku ishadu ku shaida da an na cewa mu musulmuna musulmi muke ai muwahhiduna masu ta Allah muke ku kira su zuwa ga tauhidi saboda addinin yahudawa asalinsa ta Allah addinin nasara asalinsa ta Allah addinin annabi muhammadu asalinsa ta Allah bal dukkan wani addinin da wani annabin ya zo da shi milladun adam ila sayyidul wujudi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kashin bayan wahayin shine ta Allah to saboda haka ku kira su mu komo ga abin da a gaskiya wanda dukkan addinai in dai na kware ne sun yi kai dai akan haka nan to in sun taho walillahi alhamdu idan suka ba da bai ku kyale su ku ce musu to mu dai mun yarda da kadaicin Allah mun zama musulmi mu je يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة إلا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب يا كو متان للتاهي يهود نصارى لما تهاجون don me kuke jayayya fi Ibrahim a cikin annabi Ibrahim alaihi salam nazalat wannan aya ta sauka lamma qala yahudu sadda yahuda sun kace inna ibrahima yahudiyun cewa annabi Ibrahim ba yahude ne ai bisa ga addinin hudu yake wato bisa ga addinin annabi Musa. Wakalan nasara su kuma nasara sun kace inna Ibrahim hakika na Ibrahim nasaraniyun ba nasare ne ai yana bisa ga addinin annabi Isa. Wato jayayya akai kowa na son ya kai annabi Ibrahim gida ne. To shine ya ahli kitabi lima tuhajuna don me kuke jayayya qasimuna jayayya fi Ibrahim a cikin al'amarin annabi Ibrahim bi za'amikum dariyan tawaku annahu ala dinikum cewa shi annabi ibrahimu yana bisa ga addininku alhali wa ma unzilati tauretu wal injilu illa min ba'dihi alhali ba a saukar da attaura ba wadda a ɗauke da addinin hudu ba a saukar da linjila ba wadda a ɗauke da addinin nasara illa min ba'dihi sai bayan annabi ibrahim bi zamanin tsawilin da zamani mai tsawo al-yahudiyatu nasha'at min at-taurat addinin yahudanci ya tsiro ne daga at-taura wat-tauratu nazalat ba'da ibrahim at-taura ko ta sauka bayan annabi ibrahim wal injilu nazalat ala isa linjila kuma ta sauka bisa ga annabi isa ba'da ibrahim bayan annabi ibrahim wan nasaraniya nasha'at min al-injili ita nasaraniya kuma ta tsiro ne daga linjila to duk annabi ibrahim ya riga su to ya za a yi dawaye da baya ya shiga yahudanci ko dawaye da baya shiga nasarananci kaga jayayya ba ta da asali yan andi ba tunda shi annabi ibrahim duk ya riga waɗannan afala ta ƙilu na shan ba ku lura haza da wannan min huna kharaja tarihu min kitabillahi hitajja alaihim bit tarih daga nan dai tarihi ya hito daga littafin Allah kuma sai aka kawo masa hujja da tarihi saboda tarihi ya gwadi annabi ibrahim yana gaban yahudanci annabi ibrahim yana gaban nasaranci kenan shi ba a ce mai ba yahude ba a ce mai ba nasare don huwa qabla zalika duk ya taho gabanin su kuma ta yi
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ha antum ha antum ha wadda kika ji antum ku ha ula iya ku waɗanga ha jittum kun yi jayayya ga ku dai ku waɗanga kun yi jayayya fi malakun bihi ilmun cikin abin da kuke da sani da shi min amri musa na al'amarin annabi musa wa isa da al'amarin annabi isa in kun yi maganganu akan sha'anin musa ku yahudu kun san rayuwar annabi musa in kun yi ragima akan annabi isa ku nasara kun san lamarin kun san lamarin annabi isa to amma fa limatu hajuna don me kuke jayayya fi ma laysa lakum bihi ilmun cikin abin da ba ku da ilimi akan shi shine sha'anin annabi ibrahim wallahu ya'lamu allah ya san sha'anahu sha'ani ne wa antum la ta'lamuna alhali ku ba ku sani ba ba ku da ikon jayayya akan sha'anin annabi ibrahim don ba lamarin da kun ka sani bane in kun yi jayayya cikin annabi Musa ko kun yi jayayya cikin annabi Isa zalika sha'anukum amma annabi Ibrahim ba ku san komai da shi ba ba ku da hujjar jayayya gare shi mutai
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان إبراهيم يهوديا sai قال تبرئة لإبراهيم sai Allah ya faɗi yana mai barrantar da annabi Ibrahim yana mai wanke shi ga abin da suka ce masa ba Yahudi ko ba Nasara ko ba Nasare ma kana Ibrahim Yahudiyan annabi Ibrahim bai zama ba Yahudi ba wala Nasraniyan bai zama ba Nasare ba walakin sai dai kana ya zama hanifan wanda ya karkace daga barin kowane addini illa addini na gaskiya musulman shina musulmi ko ko a ce hanifan ya zama madaidaici musulman shina musulmi wa ma kana min al-mushrikin bai zamo cikin mushrikai ba balle a sahi cikin yahudawa masu kiran Allah na daɗa ko a sa su cikin nasara masu kiran annabi isa Allah ne annabi ibrahim alaihi salamu hanifiyu ne wanda a bisa ga addini madaidaici wanda ya ba kowace irin karkata ya tsaya bisa ga hanya madaidaiciya musulman shi na musulmi ba ma kana min mushrikin bai zama cikin mushrikai ba muje
إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين inna aula haƙiƙa mahicincinta annasa mutane ai a haƙohun mahicincinta su bi ibrahim da annabi ibrahim waɗanda ya kamata su ce su adda annabi ibrahim kam to lallazi na taba'uhu su ne waɗanda suka bi shi fi zamanihi a cikin zamani ne eh waɗanda suka rayu da shi suka yi addini irin nashi na zamani ne kahin yahudanci da nasaranci to su an na annabi ibrahim su sun kai cancanta su ce na hannu a haƙƙo bi hawa ahlu annabi ibrahim namu ne to bayan su hadan nabiyu sai wannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da gare su sai mu mu ahlul hanifiyya ko saboda kuma addinin addinin mu hanifiyyi ne tunda muna bisa ga manhajin annabi ibrahim alaihi salam shine cewa hadan nabi sai wannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu da wanda sun kai imani almuslimu da musulmi su sun kasincinta su ce wato su a haƙƙo da annabi ibrahim la'annahum ala dinihi saboda su suna bisa ga addini ne wallahu waliyul mu'minin shi ko Allah shine majibincin al'amarin mu'minai kaga Allah ya mana promotion ga mu yan baya ga mu 'yan gaba an ƙetare yahudu an tsalkake annabi ibrahim daga gare su an ƙetare nasara an tsalkake annabi ibrahim daga gare su daga mutanen da suka rayu da shi suka yi imani to sai annabi muhammadu da al'umma ta mu ne a haƙƙo ibrahim saboda haka mu ibrahim ibrahimiyuna ne eh to mu je
ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ود طائفة وسمتاني sun yi guri min ahlil kitabi na mutanen littafi law yudillunakum da dai sun batar da ku suna wannan gurin kuma wannan gurin ba yankewa shi kai ba har abada ahlul kitabi gurin su su batar da ku saboda hasada min inda an hasada sun kibin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kuma suna son wanda ya bi shi a batar da shi ka a bari shi bi hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma kamar da nisi wannan wannan kiya ba gushiya ta kai ba wadda wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum da sun batar da ku وما يدلون إلا أنفسهم أما باسوا قد كوا سيكانونس لأن إثم إدلالهم عليهم سبو ذنوب بتر وسو كانسو زي كوما وما يشعرون أما بحسن ده كبا aga wannan yana daga cikin ayoyin da kawa mutane ta haziri akan kula da ada'u na musulunci ba za su bari ba za su fasa ba za su fasa bin hanyoyi na daban ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم yahudu da nasara ba za su yarda da kai ba har abada sai ka komo ka bi addinin su shi yasa har abada ba su gushewa in sun binan su binan su ga dai sun batar da ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayin da ba su bi ba to kuma ba su barin abi sai dai wanda Allah ya tsira su Allah ya tsira da mu
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون
يا أهل الكتاب يا كو متعلي لتاهي لم تكفرون دمي كوكي كافر كوكي كافر سوى بآيات الله دا آيوين الله القرآن شيني القرآن الهالي دكانكو kun san wannan alkur'ani shine Allah cewa antum tashhadun alhali kun da kun sani dukkan ku kun san alkur'ani gaskiya ne tunda kowanne su an ba su labari na zuwan alkur'ani an ba su labarin zuwan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ma sun zamo yastaftihuna suna suna neman budi da annabi Muhammadu kahin zuwan shi Allah za mu je yaƙi ka ba mu nasara don albarka annabin da za ka bayyana ƙarshen zamani sun san haka falon ma za a ma arafu kafaru bihi amma da annabin ya suka ce ba shi ba ne Allah bai masa rabo ba to shine Allah na zargin su ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayatin lahi don me za ku kafirce da ayoyin Allah shine alqur'ani wa antum tashadun alhali kun da shi alqur'anin gaskiya ne mutai
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب يا كومة للتاهي لما دمي تلبسون كوكي قروي الحق قسكيا بالباطل دكاريا وتكتمون الحق كوكوي قسكيا وأنتم تعلمون alhali kun san kun ɓoye gaskiyar takaddama fi suratul bakara ce irin wannan ya gabata dai cikin suratul bakara a garwaya gaskiya da ƙarya a ɓadda gaskiya a ɗaga ƙarya duka haka suke yi allah na zargin su akan haka muje wadda وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون وقال الطائفة wasu jama'a sun ce min ahlul kitabi na mutanen littafi su ne yahudu suka ce aminu ku yi imani billazi da abin nan unzila da an ka saukar alallazi na amanu bisa ga wanda sun kai imani shine alqur'ani wajahan nahari horkon rana wato ku yi imani da alqur'ani a horkon rana ai awwaluhu farkonsa wa kafuru ku kahirce bihi da shi akhirahu karshen rana la allahum watakila su muminai yarji'una su komo an dinihim daga addinin su wato suna rudin mutanen su ku yi imani da wani abu na qur'ani ku kafirce da wani abu na qur'ani don in kun kafirce gaba ɗaya to ai lakum dinukum waliyadin tamuhi ne kawai in kun kafirce mu qur'anin gaba ɗai sai su yanke tammaha gare ku amma an kuka ɗauki wani abu kuka ba wani abu sai aga kamar ana tare shikenan sai a jawo husuma su kafirce da sisa ce mu tai
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم wala tuminu kada ku yi imani ai la tusaddiqu kada ku gasganta an yuta ahadun mithlu ma utitum a kawo ma wani mutum irin abin da aka kawo muku haza kalamuhum wannan magana su ce illa liman tabi addinakum sai ga wanda ya bi addininku kulka ce innal huda haqiqa shari'a hudallahi shari'a Allah ce wa ma adahu duk abin da ba shari'a Allah ba dalalun bata ne an yuta don an kawo mu ahadun wani mutum mislama utitum irin abin da an ka kawo muku aw yuhajjukum ko ko su yi jayayya da ku inda rabbikum gun ubangijinku la taqbalu hatta yahtajju alaikum inda Allah tabaraka wa ta'ala kada ku karba sai in sun kafa hujja gare ku a wajen ubangiji madaukakin sarki kullun alfadala kada ce falala bi yadillahi tana ga hannun Allah ai tana ga ikon shi yutihi shi Allah shi ka bada falala ga man ya sha'u wanda ya so ومن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم to tunda dai Allah shi adda falala shi ka bashe ta ga wanda ya so to ta ina ne kuka samo cewa ba aba kowa irin abin da an ka baku wallahu Allah wasi'un mai yalwa ne ai kathirul fadli mai mai yawan falala ne alimun kuma masani ne biman huwa ahluhu ga wanda ya dace da Allah shi bashi falala tai mutai يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله واسع عليم يختص الله نكيبي برحمته برحمته من يشاء wanda yaso wallahu dhul fadl al azim Allah ma abucin falala mai girma ne Allah shi ka ba da baiwa ta ga wanda yaso kuma ya keɓance ta ga wanda ya so kuma ba za a hana shi abin da ya so aikatawa ba a cikin falalatai ne ya ga damar ya shiryar da wasu mutane da shiryar da irin wadda ya ba yahudu ko nasara ko kuma irin wadda ya hita kamar yadda ya ba musulmin ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shirya alhali su yahudu da nasara suna ganin allah ba zai iya ba da wata shirya irin tasu ba to wannan falala allah ce
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون
to da yake ko cikin yahudun Allah akwai waɗanda suke ba su bisa duka ba hasken imani ya rage gare su sun imani da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce wa min kitabi akwai daga mutanen littahi man wanda yake in amanhu in ka amince mai bikin tsarin da dukiya mai yawa ai malin kathirin kuɗi masu yawa yu'addihi ilaika zai bashe shi zuwa gare ka li amanatihi don amana ta ka abdullahi ibn salamin kama abdullahi dan salam shi wannan dai yana samun yabo cikin yahudu duk sadda an ka birkido an ka birkido aka zage yahudu to za ka ji abdulsalam ya tsira saboda ya yarda ya san attaura gabanin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da annabi ya zo ya yarda shi ne ke cewa na san shi sadda na gan shi kamar yadda na sanin ɗana tunda ya san sifar da an ka ce bal sani na ga rai ya yi sanin ɗana don yana yi wa ɗana kila akwai wani surkulle amma shi wannan wanda Allah ya sifanta cikin alkur'ani haka na gane shi to shine kuma nan Allah yana yabon wasu daga cikin yahudu ya ce daga cikinsu akwai wanda in ka amince mai da dukiya mai yawa to zai mai da amanan nan zuwa gare ka kama abdullahi ibn salamin awda'ahu rajulun alfan wa mi'atai auqiyatin wani mutum ya bashi ajiyar auqiya dubu da ɗari biyu zahaban na zinariya fa addaha ilaihi kuma ya maishe su gare bai rike ko ɗari ba kaga shi amintacce ne kenan wa minhu daga cikin su akwai mananta manhu wanda in ka amince mishi bi dinarin da dinari guda kwadaga to la yuwaddihi ilaika ba zai maishe shi gare ka ba li khiyanatihi saboda zambatai illa ma dumta alaihi qa'iman sai in ka sai in ka dawwama gare shi tsaye tsayen alif to sannan ya maisuwa gare ka wa huwa ka abinul ashraf shine ka abu dan ashraf in ka bashi kwadaga ajiya to sai rai ya bashi ka hanya mai so awda'ahu rajulun wani mutum ya bashi ajiyar dinaran dinari fajahadahu yayi musu yace ƙarya ne baka bani komai ba rad fajahada ko fajahada fajahadahu yayi musu wa ma raddahu ilaihi ba mai sai gare shi yace ƙarya ne ni baka ban komai ajiya ba to haka suke akwai na kwarai akwai lalatacci na kwarai misalin su abdullahi ibn salamin da wanda ya bi hanya ta lalatattu irin ka abin ashrafi da wanda ya bi hanya ta zalika bi annahum zalika wancananka bi annahum saboda su yahudu kalu sun ce laisa alaina fil ummiyina sabilun laisa babu alaina bisa gare mu fil ummiyina ga ummiyawa su ne larabawa babu sabilun wata hanya ai ismun zunubi kayan balarabe talaka ne ummiyi ne ko mun ci ba hisabi duniya babu lahira haka suka cewa saboda haka mu ci kayan su kawai kayan mu ne inji irin su ka abinul ashraf shi yasa ba su mai da abin da an ka ba su na amana wai kulun suna cewa suna faɗin alkadhiba ƙarya ala Allah bisa ga Allah bi nisbati zalika ilaihi ta dangana wannan zuwa ga Allah to sai Allah ya ba su dama wannan ta alfaharin da suka yi na su ɗiyan Allah ne na hannu abna'ullahi wa ahibba'u to kuma irin wannan ana samu na kowane wuri kuma kowane lokaci sadda don mutane suna jin cewa su su ne ɗiyan wani jikan wani ko suna jin su a mulukul ardi sai su halatta sauran dukiya amawa su ce ko an ci ba a komi alhali adalcin Allah bai bari ko dai a biya a duniya ko a biya a lahira ko ko lahira tun duniya a sha azabar zalunci sannan lahira kuma a biya sai dai Allah ya idraki mutum da rahama ta wannan abu ne na daban amma adalcin Allah bai bari a yi zalunci to shi yasa kwacci kayan wani sai ya biya dada sun dai ba afuwa ya samu daga Allah cikin taska ta ya biya ba to ya shirya biya babu wani ummiyin da za a ci kaya ne su tafi banza biya ake yi wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun suna faɗa ma Allah ƙarya kuma sun san ƙarya ce annahum kadhibuna sun san ƙarya ce suka wata
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين بلي هكني من أوفى وند يتسكى بعهده دا القولين الذي آهد الله عليه وند يوى الله القولين شي wattaka ya ji tsoro ai ittaka Allah ya ji tsoron Allah fa inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah bale duk wanda yake ya cika alƙawali kuma ya ji tsoron Allah to Allah yana son masu tsoron Allah bi ma'ana Allah zai ba shi lada
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
inna ladina haƙiƙa waɗannan yastaruna da ke hurhurowa yastabdiluna da suke hurhurowa bi ahadillahi da alƙawalin Allah ay amanatihi da amana Allah wa aymanihim da raitsantsansu ay halafihim rantsuwarsu kadhibina suna masu ƙarya su sau thamanan wasu yan kuɗi ƙalilan yan kaɗan wato alƙawalin da suka yi da Allah sai su ba sai don su samu wani amfani ko ku su yi rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya don su samu wani amfani to su Allah ka magana a nan samanan kalilan ko ula'ika la khalaqa lahum Allah ya ce to waɗannan ba su da rabo lahum gare su fi duniya fil akhirati a ranar lahira wa duk wanda zai aji alƙawalin Allah don ya samu wani abu na duniya ko ku yayi rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya domin ya samu wani abu na duniya to Allah ya ce bai da rabo a lahira walahum fil akhirati azab wa fil akhirati wa la yukallimuhum Allah kuma Allah bai magana da su gadaban don hushi alaihim bisa gare su wala yanzuru ilaihim kuma Allah bai dibin su ai yarhamuhum ma'ana Allah bai dibin su Allah ba zai musu rahama ba yawmal qiyamati a ranar alqiyama wala yuzakihim kuma Allah ba zai tsalkake su ba walahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata gare su Allah shi kare mu wannan ƙyaci ne na Allah ya yi alkawali da Allah ya aji alkawalin saboda jiran wani abu na duniya ko ya yi rantsuwa da Allah bisa ga ƙarya saboda ya samu wani abu na duniya to Allah ya ce waɗannan ba su da rabo a ranar lahira kuma Allah bai magana da su saboda hushi da su wannan rashin magana kinaya ce daga hushin Allah na zo wane ya kyale ne wane ya haita batuna alamar ya fushi kenan bale Allah shi magana da mutum wala yanzuru ilaihim Allah bai dibin su shima kawo da kai ga mutum alama ce ta walakanci bi ma'ana Allah dai zai walakanta su to duka wannan zai faru ranar alkiyama wala yuzakihim kuma Allah bai tsalkake su walahum azabun alim kuma azaba mai radadi ta tabbata gare su Allah shi kiyaye mu
وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون وإن حقيقة منهم كما أكوية daga cikin su su ahlul kitabi Allah yana ba da halayen su kala kala sun hi kowa saba alkawali sun hi kowa khiyana sun hi kowa butulci daga cikinsu akwai cikin ahalul kitabi lafarikan akwai wasu jama'a ko? yalwuna alsinatahum suna karkatar da halussan su bil kitabi da littahi da ta hasibuhu don ku zutu shi min alkitabi daga littahi yake alladhi anzalahu Allah wanda Allah ya saukar su hurhura aya daga wadda take su ba su sake mata wani tsari ko su sa wata ma'anar da Allah bai sa ta ba don koyi zaton haka Allah ya aiko ta alhali ba haka Allah ya aiko ta ba wato hurhura aya Allah daga wadda Allah ya saukar da ita zuwa a bata wata ma'ana ko ko a bata wata kalima shine yaluna alsanatahum bil kitabi suna karkatar da halsun da su daga littafin da Allah ya aiko litahsibuhu don ku zace shi min alkitabi daga littafin ne sun canza kalimat ko sun canza ma'anarta saboda a ɗauki cewa haka ta zo daga Allah wannan alkur'ani Allah ya tsare shi daga haka sai dai a yi fassara ta daban ko ko a ba aya ma'ana amma dai ba canza kalima ba la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wannan nan qur'ani ya sha bamban da sauran al-kutubus samawiyya shi Allah ya tsare abi ne yadda ya sauka ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har radda Allah zai ɗauke shi haka yake Allah ya sa matsara waɗanda in an taɓa harafi guda sai an mai da shi wanda yake to amma su sauran littattafan sama su attaura da linjila da sauransu duka sun sha wahala canza kalmomi canza suna har sunan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wurare da yawa inda ya zo cikin attaura ko linjila an canza sunan saboda bukata ta duniya shine ya luna alsanatahum bil kitabi la tasibuhu min al kitabi alladhi alladhi anzala Allah wa ma huwa min al kitabi al hali wannan kalmar da suka canza da halussan su ba ta cikin littafi wa yaquluna suna cewa huwa min indillahi cewa wannan abin da muka zo da shi ai daga Allah yake wa ma huwa min indillahi kuma ba daga wurin Allah yake ba wa yaquluna ala allahi alkadhiba suna faɗa ma Allah ƙarya wa hum ya'lamuna alhali sun san annahum su kazibuna masu ƙarya ne suna yin haka hurhura kalmar Allah wadda ta zo cikin attaura ko linjila don a ce haka ta zo daga Allah to suna yin haka sai su wa Allah ƙarya su ce haka ne alhali sun san ƙarya ne wanda zala ta sauka lamma ƙala nasara najarana sadda nasaran najarana suka ce inna isa amarahum an yattakhidhuhu rabban suka ce ai annabi isa shi ya ce su riƙe shi ubangiji nasara najarana su suka ce haka mutai
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما وبما كنتم تدرسون sai nasara na jarana da suka ce ya annabi isa shi ya ce musu su riƙe shi ubangiji sai ubangiji ya ƙaryata su ya ce ma kana bai zamo yambagi yana kamata ba libasharin ga wani mutum an yi ce hullahul kitaba allah ya kawo masa littahi wal hukuma da hukumci ai alfahama shari'ati shine fahimtar shari'a babu wani mutum ba zai yi ga wani mutum allah ya girmama shi da kawo masa littahi da hikima ba Allah ya aiko shi shina manzo shina annabi wannan bu'ata ya bashi annabta summa ya ƙolu linnasi sannan ya ce ma mutane kunu ibadalli ku zamo bayi gare ni min dunillahi ku bar Allah ba zai yi ba duk wanda Allah ya nada annabta to ba zai yi wannan ba ba zai yi ga wani haka ba walakin sai dai ya ƙulu yana cewa kunu ku zamo rabbaniyi na mutanen Allah su ne ulama amilina rabbani shine an danganta mutum zuwa ga rabbu abinda an rabbani shine malami masani mai aiki da iliminsa to shine sai dai annabi ya ce kunu rabbaniyina ku zamo mutanen Allah ulama a malamai amilina masu aiki bima kuntum ta'lamuna daga abinda kuka samo kun sani ai ta'arifuna kun sani na alkitaba littahi wa bima kuntum tadrusuna da abinda kuka zamo kuna karantawa wato iyaka abinda zai isar da manzanci kenan ku zamo mutanen Allah ku yi aiki da abinda kuka karanta sannan ku yi aiki da abinda kuka darasta abinda kuka karanta da abinda kuka karantar ku yi aiki da shi iyaka abinda annabi zai ce kenan amma ba zai kira mutane su bauta masa ba su bar Allah ai ta tadarasunahu abinda kuke karanta bainakum a tsakaninku wato ku yi aiki da shi ku zama mutanen Allah ba dai ya ce ku bar Allah ku bota mini ba an ja ku wala amurkum ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم كما بي هورونكو أن تتخذوا الملائكة كوريك الملائكو والنبيين دا أنبوا أربابا أبنجزي hakanan duk wanda Allah ya aiko da annabta da manzanci to ba zai ce ma mutanen da aka aiko shi zuwa gare su ba ya ce ku riƙi mala'iku su ne ubangizayye ko kurki annabawa su ne ubangizayye kama ittakhadhat as-sa'ibatu al-mala'ikata kama yadda sa'ibawa suka rike mala'iku suna kiran su alloli wal yahudu yahudawa suka rike uzairan suka rike uzairu suna kiran shi dan Allah wan nasara isa nasara suka rike annabi isa suna kira ne Allah to duk wannan ba annabawa suka ce su yi ba su ne sun kai don su rai a ya murukun bil kufri shin kan yana yiwuwa ga annabin da aka aiko ya hore ku da kafirci ba da idan tun musulmi na bayan kun zama musulmi domin dukkan waɗannan ɗaukan mala'iku Allah kafirci ne ɗauka annabawa Allah kafirci ne ɗauka uzairu ɗan Allah kafirci ne ɗauka annabi isa ɗan Allah kafirci ne ba zai yiwu ga wani annabi ya ce ai haka ba don haka kafirci ne wato ya iske ku musulmi ya mai da ku kafirai ba zai yi haka ba shine a yamar kun bil kufri shin zai hore ku da kafirci ba da yantum muslimun bayan kun zama musulmi ai ba zai yi haka ba la yan bagi dalika wannan bai kamata ba mutai lokaci yayi ko to za mu dakata a nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ta wanda mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya sauƙaƙe mana abin da ya tsananta na ga dokta da takarda kwana yake na gane ka da takarda Mm.
suna tambaya ne Mm.
wai mace yana halatta ta shafa giya Mm?
mace yana halatta ta shafa giya ga kanta don gashin ta ya tsawo bai halatta ba ba amfani da abin da haramun wajen eh, wajen wajen jikin mutum ba a yi da daidai ne abin da a halatta da shi ba a gitan ba eh wai mace na iya shafa giya ga kanta don ta yi gashi ba a shafawa da sha da da sha da shafawa duka ba a halatta ba sai dai eh, akwai kisoshin inda malamai suke cewa idan mutum ya ci kila tsokan nama ko langabu tallake ko shikenan to an ce shi saboda nafsu tana kokarin halaka mutum da ta je sabon Allah ne nan da nan sai ta yi mubadara ko Eh.
to yana iya dan ruda giya haka eh eh, da da makoshi ya bude eh, mu langabu ya wuce sai kai wace da giya Eh, amma dai ka asha eh ba asha Oh, ko shi ba a shan ba ma ne a ba ba, ba Ya sha ru- ake ya ba.
rudi baki rudawa ne ne.
kawai shi ma rudawa ne aka ce Allah to abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya amin a karanta istighfari 70 70 da niyya Allah ya doke mana coronavirus amin bismillah استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله